الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوشدا قوة جماد الآخرة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم بوليد أبي هدو دا أربعين دبيو كما أشرين قوة ليا ميلادية دبو بيو دا أشرين دبيا أولا مجلسنا وميتار البركة da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam muna cin sirar sahabiya ta sha biyar a ɓangaren jerin sahabbai mata waɗanda ake mana tarihin su a cikin wannan littafi mai albarka wato na na Aisha radiyallahu ta'ala anha muna ƙarƙashin taken da malam ya ce masa zawabi'ul munafiqi wato kura da munafukai suka tada a inda ya fara kawo mana hadisi na hadisin da ake kiransa da hadisu hadisul ifk hadisin da ke bayani akan labarin kage wanda na na'isha radiyallahu anha da kanta take ba da labari abin da ya faru a wannan yaƙi da ake ci masa ghazwatul muraisiya ko kuma ghazwatu bani mustaliq wanda an yi shi a shekara ta biyar a watan sha'ban bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam to shine nana ishi ta ci gaba da bada labari take cewa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita tare da ita a wannan yakin ga yadda dama ake kula da mata a raƙumansu akan musu da kuka haudaji wannan haudaci din shine ake sa mata su shiga ciki kamar gidan sauro irin katon gidan sauran nan da ake amfani mahajjata suke amfani da shi a filin Muzdalifa wanda ya taba zuwa aikin hajji ya san irin wannan to haka ya kama da shi shi ake dorawa a raƙumi a sa mace a kansa tana ba mu labari ta ce a lokacin mata ba su da kiba ba su ci abinci ba da yawa ba su da abin da suke ci mai yawa abin da suke ci ulqa ne ai ma yuqi mu'amaqahu abin da kawai zai tsayar musu da da rayuwarsu su rayu sai suka zama ba su da nauyi قالت تشي فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذاك توجه قافلا لوكاشين da Annabi sallama faragha Rasulullah sallallahu min safarihi lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gama biyan bukatar sa a wannan tafiyar tasa ta ghazwatul muraisi'i ko ghazwatu bani al-mustaliq tawajjaha qafilan sai manzon sama ya fuskanto domin dawowa gida hatta idza kana qariban min al-madinati haske da manzo sama ya zama gab da zai shiga garin Madina nazala manzilan sai ya sauka wani zango ya ci zango fa bata fihi ba'd al-layl manzo Allah sama yayi bacci na wani yanki a cikin dare matafiyi idan ya ci zango dama bi tabi'ati al-hal abin da yake bukatar yayi kenan ya dan samu ya dan huta sannan kuma sai ya tashi ya tafi ثم أذن مؤذن في الناس بالرحيل daga nan sai me yi kuwa yi kuwa cewa jama'a tashi a tafi an gama hutawa an ci zango sai aka ce to a tashi a tafi fatahayyu lidhalika sai duk suka shirya domin tafiya wa kharajtu li ba'd hajati sai na fita domin in biya wata bukata ta kaga kunya ko libabi hajjati an san hajar ba ta wuce biyan bukata ta ban daki wa fi unuqi iqdun li a tare da ni kuma a wuyana akwai abun wuyana akwai sarka mata baka raba su da wannan Allah subhanahu wataala ya ce aw man yunashu fil hilyati huwa fil khisami ghayru mubin mata su yan kwalliya ne saboda haka tana da abun wuyanta wato sarkanta sarkarta falamman faraqtu in salla min unqi wala adri da na gama biyan bukata ta in salla min unqi sai wannan sarkartawa kawai sai ta tsinke daga wuyana wala adri ban san ta tsinke ba ta faɗi wa raja'tu ila rahli sai na dawo inda aka sauka asali faltamastu iqdi falam ajiduhu sai na nemi abun wuya na wato sarƙata banganta ba waƙad akhadha an-nasu fi rahili mutane kuma an tafi ta nemi abun wuya ba ta ga abun wuya ba sannan ta zo sai ta tarar da mutane duk sun yi gaba an tafi saboda me saboda an zata tana kan wannan raƙumin nata mai kula da raƙuminta da ya zo sai ya zata ai tana cikin haudajinta tana cikin wannan darkuka ta saman raƙumi kawai shi kenan sai ya kaɗa raƙumi ya ja shi shi kenan ta zo ta tarar da ba kowa a wuri faƙa'attu ila makanin ladhi zahabtu ilaihi sai fa'uttu ila makanin ladhi zahabtu ilaihi sai na kuma komawa wajena ɗin nan da na je na biya bukatata faltamastuhu hatta wajadtuhu na ci gaba da neman abun wuya kuma sai na ga abun wuya ashe abun wuyan ya faɗi ne a wajen biyan bukatarta ba ya faɗi bane a inda aka ci zango da ta dawo wajen da aka ci zango sai bata tarar da kowa ba an yi gaba an tafi zatansu tana cikin wannan da kuka tata a bisa raƙuminta sau da haka aka zo babu na aka yi gaba ba ta sai ta sake komawa wajen da ta biya bukatarta kawai tana zuwa sai ta ga abin wuyanta shi ke waje alƙomun ladi kanu rahilu na liyal ba'ira mutanen da suka kasance su suke kora raƙumi na sai suka zo wa kad kanu farahu min i'dadihi dama sun riga sun gama shirya raƙumin فأخذوا الحودج وهم يظنون أني فيه كما كنت أفنى sai suka zaci cewa ina cikin wannan darkukatawa kamar yadda na saba yi fahtamaluhu kawai sai suka ɗauki haudajin sai suka ɗora a kan raƙumi fashadduhu alal ba'in suka ɗaure wannan darkukar da raƙumi zatansu ina ciki walam ya shukku an yi bihi ba su kokwantan cewa ina ciki ba kawai ɗari bisa ɗari a zuciyarsu kawai cewa ina ciki sun ma aka zo bi ra'asin bahiri wan talaku suka kama wuyan karaƙumi suka tafi wa raja'atu ila mu'askar na dawo wannan waje wajen da sojoji suka zauna suka ji zango wa ma fihi da'in wala mujibu ba mai kira ba mai ansawa a wajen ni kadai laƙadin ƙwalaƙan nasu mutane sun riga sun cira ta sun tafi kawai ba kowa ƙalat sai ta ce falaffaftu bi jilbabi sai na lullube da mayafina sun mataja'tu fi makani sannan sai nake shingida a wannan wurin وعرفت أني لو افتقدت لرجع الناس إلي ce na tabbatar da idan mutane aka neme ni ba a ganni ba to za a dawo kawai sai ta ce bari ta zauna a kuma ba irin rayuwar da ake yi ba ce yanzu shi nan kawai ta kwanta ta gida ta lullube da mayafinta cewa in aka yi gaba aka duba aka gaba ta to za a dawo a neme ta shine sai ta ce fa wallahi inni la muttaji'atu ce na rantse muku da Allah ina kishin gide iz marra bi safwan ibn al-mu'attil as-sulay sai sahabi na tsatse da ake ce masa safwan ibn mu'attil al-mu'attil as-sulay sai kawai sai gashi ya zo ya wuce wa qad takhallafa li ba'd hajatihi ya tsaya domin biyan wata bukatarsa falam yabit ma'an nas shi bai kwana tare da mutane ba fara'a sawadi kawai sai ya ga duhuna shine sawadi din fa aqbala hatta waqafa alayya sai ya juyo har sai da ya tsaya a kaina wa qad kana yarani qabla an yudraba alaina alhijab dama yana gani na kafin a sa hijab kafin ya zama an sha an shari'a ta hana maza su ga mata mata su ga maza so da kayasanta falamma ra'ani qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ya ganni sai istirja'i alamar musiba yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za'inatu rasulillah abokiyar tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam za'ina ita ce mai tafiya daga azza'an tastakhifunaha yawma za'anikum wa yawma iqamatikum azza'an tafiya so da kan an ce za'ina ana nufin matafiya mace wa ana mutalaffifatun fi thiyabi ni kuma na riga na lullube da tufafina ma khalafaki yarhamukillah shi me me me me me tsaya kika sa kika sa kika tsaya a baya Allah ya miki rahama qalat fa ma kallamtu tace ban ce mishi komai ba summa qarraba ilayya al-ba'ira daga nan sai ya kusanto min da raqumi fa qalar kabi sai ya ce hau wasta'akhar anni shi kuma sai ya koma gefe kaga raqumin shi babu hau da ji domin shi namiji ko saboda ka za ta hau raƙumi za a ganta to sai ta hau raƙumi su dama kuma tana cikin salihu nisa'i quraish ne sun saba hawa raƙumi qalat farakibtu wa akhadha bi ra'si al-ba'ir muntaliqan shikenan sai ta ce sai na hau wa akhadha bi ra'si al-ba'ir muntaliqan yatlubu an-nasa sai ya kama kan raƙumi ya ci gaba da tafiya da shi ya ce rata ya tsulubun nasa domin yana neman ya kai ga mutane yana neman mutane fa wallahi ma adrakna nasa wa mabtukibtu ta ce fa wallahi ma adrakna nasa ce wallahi ba mu riske mutane ba wa mabtukibtu kuma ba a neme ni ba ba a neme ni haka akan ta tafiya ba amma ta ban ciki ba hatta asbahtu wa nazalu har sai da safiya ta yi su ma suka zauna jama'a suka sauka gari falan matma annu tala'ar rajul ya kudu bi alba'ira kawai da mutane suka natsu kowa ma wasu sun shi shiga gidajensu har sun fi fito tunda an shigo garin madina kawai sai gashi tala'ar rajulu sai gashi wannan mutumin safwan ibn al-mu'attil as-sulami sai gashi ya bullo ya kudu bi alba'ira yana jin raƙumin da nake kai فقال فقال اهل الافك ما قالوا shike to daga nan ne musiba ta yan kiran ƙarya munafukai sai suka faɗa abin da suka faɗa kawai masu masu ciwo a zuciya ciwon munafurci to nan ne suka halaka shi yasa a wata riwaya sai ta ce fa halaka fiya man halaka to daga nan ne wanda ya halaka ya sa kanshi a cikin bala'i saboda ni ya shiga cikin bala'i ya sa kanshi cikin halaka ya sa kanshi cikin musiba da lalacewa ka duba ayoyi irin lugudan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mutanen da suka yi wannan aiki wartajjal askaru ai daga nan kuma rundunar yakin annabi sallallahu alaihi wasallam irtajja kawai sai ta rikici kawai aka shiga hayaniya wa wallahi ma a'lamu bi shay'in min zalik na rantse muku da Allah duk abin da ake ban san abin da ake ciki ba tace ita bata san abin da take ake ciki ba ashe ana nan ana ta labarai ana ta maganganu ta zauna kwanaki ita bata san abin da ake ciki ba labari bai zo mata ba ba wanda ya zo ya bata labari ثم قدمنا المدينة sannan muka shigo cikin garin Madina falam albas an ishtaqaitu shakwa shadidatan ban dau lokaci mai tsawo ba kawai sai kuma rashin lafiya mai tsanani ya kama ni sai aka ce ka ga munafika ka gani ko suka ce gawace ka gani ko wai za ta yaudari mutane ta ci ta zo yanzu kuma ta ta fara wani ciwon ƙarya bata san abin da ake ciki ba walaysa yuballighuni min zali walaysa yablughuni min zalika shay'un ce babu abin da ya kamun ba ba abin da na sani ya zo gare ni na labari wa qadinta hal hadithu ila rasulillahi sama ila abwayya ashe har labari ya kai ga annabi sallama kuma labari ya kai ga iyayena mama ta ummu ruman ta san labari babana abubakar radiyallahu anhu ma di ya san labari shi ba manzo Allah sama kuma ya san labari wa hum la yadhkuruna li minhu kaseeran wala qalila iyayena da mijina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ambata min ko labari dan kadan ko karami a cikin wannan mas'alar ba su ce min komai ba manzo Allah sama bai mata magana ba sayyiduna abubakar babanta bai ce mata komai ba mamata ummu ruman bata ce komai ba su iyayenta suna jiran manzo Allah sama zai yi magana saboda ladabi da biyayya da suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam illa anni qad ankartu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'd lutfihi sai dai abinda na rasa na gane wata alama akwai abin da ke faruwa saboda me ankartu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'd lutfihi bi na ga manzo Allah sallama ya daina tattausa mini da yake yi fi shakwa hadihi fi shakwa ya hadihi kenan a wannan ciwon nawa manzo Allah sama idan iyalansa ba su da lafiya yana ji da su wannan kuma ɗabi'a ce ta namiji karimi idan matarsa ba ta da lafiya to ya kula da ita ya ji da ita wannan ya ba sa giduna Usman ibn Affan daraja da aka je yakin badar ya zauna bai je yakin badar ba ya kula da diyar annabi sallama matarsa ruqayya radiyallahu ta'ala anha manzo Allah su sama ya dawo ya ce Usmanu duk abinda yan badar suke da shi na lada da ganima yana da shi saboda kula da matarsa wannan matar shi ba ta da lafiya kuma sai ta kara mata ciwo yana mata kumbar kumbare ya za a yi rashin lafiya ita kuma ba shi ba da lafiya kuma tana kula da shi kaga wannan ba dabi'a bace mai kyau fa ankartu zalika minhu saboda haka da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na fahimci manzon Allah sallallahu alaihi baya mun wannan abin shine ankartu din ban samu wannan ba daga gare shi kana idza dakhala alayya wa indi ummi tumarriduni idan ya shigo daki na mamata ummu ruman tana kula da ni a matsayin mai jinya ta shine tumarriduni shi yasa ake ce ma nas mumarrida hmm qala sai sai yace kaifa tiku yaya mutuniyar ta da Hausa kenan miji matarsa ba ta da lafiya mamarta tana jinyar ta sai ya leka daki sai ya leka sai ce ya take ko ya mutuniyar taku kaga a lugar zamani ya take ko لا يزيد على ذلك إما ذا سما يفعل وانا كيف تيكم لنبايا قارا كومي إيشو هذا شيء وذيك أو قالت حتى وجدت في نفسي حسيت دامواتك عارم من أرينا غضبت سيني بشي فقلت سينتي يا رسول الله يا من زن الله حين رأيت من جفائه a lokacin da na ga yadda manzo sama ya yasar ni ya yasar da ni law azinta li fantaqaltu ila ummi shi ina neman ka bani izini zan tafi gidanmu in je wajen mamata in bar gida in tafi wajen mamata qala la alaik sai musu ya ce ba komai ki tafi sai ta tafi wasu sai su kafa hujja wai da wannan mutum bai da lafiya wai matar shi mai da ita gidansa zai na taba jin wani yana kafa hujja da wannan ai manzo Allah sama na na Aisha ba ta da lafiya mai da ita gidansu to kun ga siyakin kuma duk riwayoyin in ka ba haka suke wannan riwayar daga sahihul bukhari ta kai tsaye al-imam al-bukhari ya ba wannan hadisin muhimmanci ya fitar da shi a cikin kitabu shahadat sannan ya fitar da shi a cikin kitabu al-maghazi kitabu maghazi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da shi to to ya sannan ya fitar da shi a wasu wajajen kuma idan ya tashi zai ambaci hadisin yakan ambace shi ne da tsawon sa haka bi tsulihi sabanin yadda al-Imam al-Bukhari yake yakan gurgutsiri yujazzi'ul hadith hasba fiqhihi in yana son ya fitar da wani fiqh sai a hadisin gabaki ɗaya ke kawowa saboda muhimmancin sa saboda haka ba hujja bace na na Aisha radiyallahu anha da kanta ta nemi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta izini ta je gidansu ta tafi wajen mamarta manzo Allah sun ya ce la alayki ce ba komai ki tafi saboda haka ta tafi sai mu ji kuma abin da zai biyo baya insha Allah ta'ala a cikin wannan kissa mai ban tausayi wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه